أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حتى تخرجوه من ذلك العظيم يقوى السلام عليكم الحمد لله يوم الجمعة يوم azumi wata ramadana na kwana sha biyu muna da azumi azumi sha biyu kenan a cikin wannan wata mai albarka ma'ana mun yi goma farko yanzu mun shiga goma tsakiya kuma insha Allah za mu shiga goma ƙarshe Allah ya muna mana ƙarshen tsakanin muna roƙon Allah alƙawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi na cewa goma farkon nan gafara ne daga shiga wuta waɗanda da suka cancanci shiga wuta to a goma farkon nan in suka yi sa'a aka yi musu gafara na zunubansu goma da biyu kuma alkawarin da manzan Allah ya mana cewa Allah zai jikan dukkan bayan da suka yi azumin wata ramana da ramana wato mana zai tausaya musu azumi goma na uku na ƙarshe kuma manzan Allah mana alkawarin cewa Allah zai mana yadda dukkan wanda ya cancanci shiga wuta za a canta shi gaba da shiga wuta saboda haka goman farko gamara goman tsakiya rahama goman karfe yan samun yanci da gaba da shiga wuta to muna fata Allah ya yanta mu Allah ko da ya samu gaba Allah karɓar yin da ya sanya mutum asali mu ya aljanna ne albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam karatu mu a yau za mu dace kan wannan ilimi kuma a darasi na ishirin a cikin darussa na tafsirai wanda jawar da za mu yau da za mu yi kullum yakan fara darasin da sabo da waɗannan kalmomi yakan ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وبلاد العليم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا آل المدى الشيخ إليه لنا بهذا المعرض وانصعته بنظرة تأتي لنا بالجبر قال ما كنا كاوى من الوثبوت مجلس الله كله dukkan mai bayan Allah na manya-manya za ka tara kowane da irin shekwarsa na majalisi in ka duba cikin power mai guru za ka ga shi ma ce Usman ban da akwai kalmon ya zo majalisi kafin ya fara shimfiɗan bayanansa akwai kalmomi wanda ya saba yakan buɗe majalisi da su to shi Ryan waɗannan su ne kalmominsa a wannan darasi na shirin yau ya dace ne akan wannan jirgi na wajen na ɗan jama'a to yau mun dace insha Allah za mu dace akan mana darasi kuma akan juna wa inna lana jabal wannan hadisi wato shi gaba da bayani ne akan tarihi na wani Isra'ila tun daga lokacin da aka baiwa fir'auna bayanin cewa da ya fi ya mawarki ya ga wata wuta ta fita daga wato gidajen banu Isra'ila ta shiga gidan da hausa abubuwa ne wanda suka ba shi mamaki sai ya kira masu fassara mafarki su gaya maka sai aka ce wai ai akwai wani hali da za a haifa a wani isra'ila wanda zai zama dalilin da zai mulki ka to ya ɗauki mataki ya ce ba da aka ce ba to a ce na wani yanzu yawan shi ne dukkan da aka haifa sai ya kai to a haka aka yi ikon Allah har aka yi annabi Musa aka je aka jefa shi a cikin teku kuma ya zo cikin gidan fir'auna aka ɗauke shi cewa in ya zo son yaro sai ya zama an boye abin sai ya zama a tun da ai dama an ce a cikin banu isra'ila wannan ko ba kan daga ina ka samu ya zo ya zo ya tashi a gidan fir'auna ya girma kuma ƙarshe zama da dalilin da zai mulkin fir'auna har aka aiko shi ya zo isar da sako fir'auna ya yi fir'auna ya nemi zai halakar da shi aka ce ya gudu ya bar gari wajen gudu ya tsallake kogi fir'auna ya zo tsallake waya haraka to sannan abubuwan da suka faru da yawa bayan tsallake kogi na shi ne ake ta babu dadi har yanzu sai ka ji an ce wa iz kaza kaza kaza ko wato ma'ana da suka tuna bayan kaza ma to tuna ma tuna ma akwai kaza kaza kaza da ya faru to wannan ɗaya daga cikin abubuwan da ya faru da su banu Isra'ila lokacin da annabi Musa ya yi aka wani saura da ya kawo musu lokacin yanki da ita don su gudanar da rayuwarsu a kan saura to da aka zo aka miƙa musu sun suka ce a a su wanda ya musu nauyi ba za su yi aiki da a saura ba inda wani wani wuri yake ce farfana farfa kowa yawwa aka daga zuwa ko aka ce za a kifa a kan su sun da suke ba za su yi a taura ba suka ce wai a taura ta yi nauyi aka ce ku sai ku raba da wannan dutsen nauyin dutsen da kuma ranar a taura wanne ne ne suna kallon dutse na kokarin faruwa a kan to shi ne dai wannan jinsa ake cewa wa isna dallan jabala ka ambata musu labari wani labari in ji Allah yayin da muka cinciko dutse rafa'ana hu min aslihi muka tunkoko shi daga asalin sa dutsen daidai da kansu fawqa yahu sama da waɗannan yahudawa din ka annahu dullatu ga shi dutse ne amma yana sama da su kamar hadari kamar girgije ka annahu gamamatu fawqahu kamar wani hadari ne sama da su to amma da yake sun san laifin waɗannan suka tabbatar annahu waqi'un bihi cewa wannan dutse ba a kansu zai fadi dutse dai zai fada a kansu sabiqun alaihim fi wa'dillah saboda Allah ne ya yi alƙawari muddin musulka ta addaura ba za a jefa musu dutse a kansu fi wa'dillah iyyahum bi wuqudihi alƙawarin Allah ya da zo a cikin cewa zai jefa musu dutse a kan su in lam yakbalu ahkama tawrati matukar ba su karɓi hukunci hukuncin a taura ba ka annahum abauha don misali kamar sun yi aiki da ita ne lisan aliha saboda suna ganin hukunce hukuncin cikin a taura sun yi nauyi to ganin wannan dutsen sun ga halaka ta zo fa kabilu sai suka karbi aiki da saura suka ce dan ana kara saura musu dukar wa kunna lahum qudu ma atayna kum bi quwwati muka ce da su ba mun Isra'ila to yanzu ku rike abin da muka kawo ku rike da karfi bi jiddin wani hali da kokari ko kuma da gaske wani halin da kokari أراه أمرهم الله تبارك وتعالى أن يقبلوا التوراة أن تبارك وتعالى يأمرهم أن يتبعوا التوراة ويعملوا بما فيها في أيدي لأبوتك بتلك بقوة والجهاد لكلمة لهم قوتي مكتب رسول تعالى واذكروا ما فيه قل أتنا أبن لك بكم وأنا لتتبعي وأنا لتتبعي بالعمل da yin aiki da duk hukunce hukuncen da ya za a cikin akawar da an lagu ta ta gona ko wata kila za ku ji tsoron Allah ko za ku kiyaye dokokin Allah tattabuna Allah tabaraka wa ta'ala kuma da tintinci wa kuma an yi umarni da yin abu da gaske shi ne tintinci wal kuwata da yi da da karfi to duka aka ba da wannan umarnin cewa ce alinna sai muka san cewa an da zuluma tariqar haƙƙi shiga ta farkin gaskiya la yana hatta illa bi jinsi mulki hali mulki wani baya samuwa a sauki sai an haɗa bi jinsin da yi da gaske wani halin da yi da ƙoƙari wasu wani da kuma haɗi da ƙarfi ba wasa sabi da kuwa ina domin yin abu a sannan sannan layin da ba a samun biyar bukata la budda min ijtihadi wa la budda min quwwati in dai za a yi hanyar Allah to ba makawa sai an yi ijtihadi za a makawa sai an yi da gaske da ƙarfi to sai shi ya ce wa quwwatu quwwa dali ƙarfin ma ai iri biyu ne ƙarfi wanda za a yi amfani da shi iri biyu ne ahadul ibada ne masu ibada waɗanda ibada suka rike suna ta yi yasluku na tsare ka da kuwani sun za su shiga tafarkin na ibada ko da ƙarfin su suke da dukkan ƙarfin su wannan kenan amma wa'adul mahabbati maso ma'abota mahabba a cikin zafin Allah masoya fa nuna an ambace dukan suka rasa kawunan su ne suka je farashi ne ma ba kai kana da kana nan su kuɗi da wani karfi wani na karfin ka to in suna so su kai halara to sai sun yi farashi sai halara yanzu da kuna tsare ka da kuwatin haq to su suna shiga wannan tafarki ba da karfin su bane da karfin Allah ne tunda in ma da karfin su ne ayan ina suke saboda haka da karfin Allah ne suke shiga tafarki har sai su kuzuri zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am wa idza qada rabbuka min bani adam min ذرياتهم وأشهدهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين wannan aya tana bayani ne game da asalin alkawari da ta ɗauka a gaban Allah subhanahu wa ta'ala tun daga Adam zarri a lokacin babu jiki ba komai dan adam din babu ringan jikin suna nan a alamun arwa ne a lokacin rawuka ne kaɗai babu jiki to domin su a lokacin muka ɗauki alkawari a gaban zafi to wani alkawari an kulla su a wancan lokaci kuma in mutum ya zo duniya wannan alƙawarin ne ake tuna masa a tuna masa ya san Allah kuma ya yi ibada to wannan alƙawari shi ne wannan aya da ke bari cewa wa in akaza rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum ka tuna wa ka tuna ka tuna in aka zara buka yayin da ubangijin ka ana magana da wa da annabi muhammadu ubangijin ka ya yadda ya riko yin bani adama daga wajen bani adama tun asali tun yayan adam aka kula alkawari da su min zuhurin tun a lokacin suna tsoron iyayensu ba su fito alamun ajisa da ba ba su fito alamun ajisa babu jirguna amma aka yi magana kuma cewa lokacin da suke babban iyayen zurriya ne wato su zuriyan banu adam ne zakarar lawul adal kare yau ya ce Allah ya tuna yana tunatar da tsohon alkawari da aka ɗauka tun tuni a kasar min bani adama min zuhurihim zurriyatihim ya kalli alkawari daga bani adama tun daga tsotson iyayen ya yi alkawari da zurriyatihim zuriyar bani adama ɗin fashadahum ala anfusihim lokacin da ya ba da shaida daga kawunan su suka shaida shaidan da Allah ya da zu ya ce a nasu da rabbikum duk lokacin duk gaba ɗaya mutum daga ɗan adam na farko shi baban kakan adam har na ƙarshe wanda zai zo daga shi sai sai tashin kiyama to duk gaba ɗaya a lokacin muna gaban Allah Allah ya kalle mu gaba ɗaya ya ce da mu hadar su birar dukkan shin ba ni ba ne ubangijinku kalu bala gaba ɗaya suka amsa suka ce eh kai ne ya Allah kuɗaɗen wannan a nan ne wani mawaƙin addini na hausa yana ce gawar ko wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka da kasala ta tsare ka cikin jihala ba ka nemi sani ga maluma ba a yau da mafi ne yake suna shi ma ke bayani a kan wannan alkawari a shi alkawarin da aka ɗauka tauhidi ne sallah zakka azumi haji don kowa muka ya zo duniya sai da ya ɗauki wannan alkawari kuma ya amsa to in muka zo duniya sai a tuna mana da alkawari wa zai tuna mana annabawan da aka aiko su idan suka wuce wa zai suna mana malamai masu wa. Yau ya ce hazar nisa wannan alkawari da aka ɗauka wa ka a yau arafa. A ranar arafa ne goma ga tara da zulhaji. Don an shi da ranar arfa, ranar ne ake tsayuwar arfa. To wannan alkawarin a wasu ya dace da wannan ranar ne. kuma a wani guri ne yadda aka yi wannan taron bi muhallin yuqalu lahu nu'man a filin karfan akwai wani gefe wani guri da ake kiran gurin nu'man a nan ne aka yi taron a ranar arba kuma a wannan fili da ake kira nu'man duk duniya duk dan adam ɗin da zai fito tsoron dan adam a ran nan duk yana an yi taro da shi a wannan fili kowa yana to sai shi wai ɗauko bayani yadda abin yake yace azabul lahu ala Allah ya kalli alƙawari ala auladi adam a bisa ƴaƴan adam kafda wujudi kamar a same su ba tun suna babu tun suna babu suna alamul arwa rawuka ne kawai ba jiki tun da ba jiki ai lokacin ba su zo ba ma tukunna to tun lokacin aka ɗauki wannan alƙawari kafda wujudi kafin samuwan yan adam kama kala rasul sallallahu alaihi wa sallam maka Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taɓa faɗi da Umar ya gaya wa sayyidina Umar yadda aka yi aka sami yan adam inna Allah masaharu zahar adam Adam Allah ne ya shafi gadon bayansa, fakara da zarrun biyu sai wasu bayayyaki farare suka fito daga tsatson suka yi ta fita yadda kasan tururuwa suke fita a rami. Haka suka yi ta fitowa da Allah ya shafi gadon bayan kakanmu Adam. Shafan farko waɗansu ƙwayoyi haka suka yi ta fitowa nyama nyama nyama nyama wazahara wa maka azahara ko ya sake kashi na biyu ya shafi gadon bayan adam fakara da tsoro waɗansu kuma kwayayyakin suka fito baƙaƙe kashi biyu da farare da baƙaƙe fakala sai Allah ya ce a bisa ganin damansa waɗanda suka fara fito wannan sai Allah ya ce ha'ulayi ila jannati wa la ubali waɗannan duk yan aljanna ne haka na ga dama ba damu ba wa bi amali ahli jannati amalu kuma in suka zo duniya za su yi ta aiki ne irin aikin yan aljanna hatta ya mutu ala amalin min amali ahli janna har su kai lokacin mutuwa su mutu akan wani aiki irin ayyukan yan aljanna fa ya korona janna sai su shiga aljanna kun ga shafan farko kenan fara da nan ko na'am wa haula kashi na biyu da suka fito baka Allah ya ce haula janna waɗannan kuma wuta za su tafi wa bi amali ahlin nari amalu in suka zo duniya kuma za su rika aiki ne irin aikin yan wuta hatta yakimu bi amalin min amalin nari har su kai ƙarshen rayuwarsu suna aiki irin aikin yan wuta fa yadkhuluna nar karshe su shiga wuta kada ƙa'ilin wani mai zance domin annabin yana daɗi da mutane abinda ba su gane ba sai su yi magana wani zai yi tambaya ya ce ya rasulallah to fa fi man amal tun da an gama wannan aiki to wahala mai muke na aiki in ji mutum an riga an gama wannan an ce dama an yi su da mutu nan kuma an ce an yi su da nan sai aljanna to aikin na ne ne ya tambaya annabi قال الرسول صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يقول آآ ودي إيمان هو يكأي وكل ميسر لما قلت له هو لذلك أن سوف به أن موري gaban da abin da ga abin da aka halice shi domin ka idan mutum dan wata aka halice shi sai ka ga aikin wuta ne kawai ya kuma sauki ya biya in ka ce na aljanna ma ba zai ba idan kuma mutum don aljanna aka haife shi sai ka ga aikin aljanna yake in ka ce na wutan ma ba zai iya ba to za ka tsaya ne ka yi na wutan sai a yi da aiki in ka ga kana yi to ka kama ka yi da gaske wataƙila an halice ka don aljanna faman kalaka hullahu lil janna duk wanda Allah ya halice shi saboda shiga aljanna yuwaffiquhu li amalin jannati sai Allah ya masa muwafaqa ya ba shi dacewa sai ya kai shi aljanna wa man khalaqahu lin wanda kuma Allah ya halicce shi zai shiga wuta ne yuwaffiquhu li amali ahli nar sai ya masa muwafaqa sai ya dace aiki ga wanda ko zai dai saboda ne jaffal qalam rubutu ya riga ya alƙalam ya bushe ya gama rubutu jabbar da kala wa rufe atin akla alƙalamin ya bushe an ɗaga rubutun an daina rubutu ba za a sake rubuta wani abu ba wa jabbar da suhu rubutun da aka rubuta ma takardun sun bushe to wa zai haka hannu ya zauna don cewa don me za a dole ka tashi ka yi to tun da muka ga muna sallah muna zakka muna aiki haji ga waɗanda suka samu dama muna wa tausayin marasa shi muna girmama iyaye muna ba da hakkin makwabtaka muna abubuwa da sauran duk wannan aikin ya aljanna ne kaga kuma kana yi da sauki to kuma sai ka bari saboda kana jiran nazari ai ba za ka bari ba ai sai ka yi dai don ka samu ka karasa da haka to shi yasa kaga ba wanda zai bari ja'alallahu hadha al-ahada wannan alkawari wanda aka kulla tun a alamun zarri a ranar arba a wani guri da ake kira da Oman a can kasar Saudi inda ake zuwa ake hajjin nan to wannan alkawari Allah ya mai da shi ya zama hujja akan duk ɗan adam din da ya zo duniya ba ya da wata hujjar cewa shi bai san Allah ba tun baka zo duniya ba ka yi magana da Allah kuma ka amsa don ka zo duniya ba ka da wata hujjar cewa ni ma ban sani ba qala ulama malamai sun ce kaifa yakunu hujjatan alayhi wa hum ma tadhakkaru to yaya wannan alƙawari na tuntuni har ma an manta zai zama hujja akan yan adam bayan sun kwanta sun manta to yaya za a kama su da hujja kaji wannan jima da mai eh shehu yace yi da gaske ne kana hujjatan ala bani adam wancan alkawarin yana nan akan hujja akan bani adam na nan hujja a kansu walau lam yatazakkaru ko da so da kansu ba su tuna ba saboda ne da annan la a rasallar rusula ai Allah ya aiko manzanni me ya suka zo yi fa arsalar rusula fa akbarahum bi hadha al-ahd Allah ya aiko manzanni ya sanar da su wannan alƙawari su kuma sun zo duniya sun gaya wa mutane wal insanu idza nasiya shay'an tabi'ar dan da mutum idan ya manta wani abu wa akbara musu kasu yi in aka sami amintattun mutane suka gaya masa cewa da ba akwai alƙawarin da za a kalla kuma masu gaya masa amintattu ne يكون كأنه عرفه على وقت الآية كما هو الذي أنا لدني تلك ولدنا عن الجسد سنجي أمور أن بابا من تتوبة تسمي يوم سنجي أمور سيشيو يكاو مثالي يشي مثلا كمثالي لو صليت الصورة ونسيت ركعة وسلمت وذكرك الجماعة بأن قد بقيت عليك ركعتك وأنت ما زلت ناسيا تجب عليك ركعته yace misali a da ce kayan sallan azhar sai ka manta raka'a guda har kai sallama maimakon hudu sai kai uku waɗansu malamai da suke kudu sai suka tunatar da kai cewa ba akwai raka'a guda akan ka sallan nan zaka bata shiga ba to duk da wannan shakkan na na a jikin ka amma duk da sun suka fara dan kai ba ka gane ba amma sun fara har yanzu kana cikin halin wannan mantuwa to ka ga abin da wajen ba a karka me ya kamata ka yi ta jibo alaika raka'atu dole kenan sai ka dawo ka biya wannan raka saboda zuwa sun ga a maka mutanen girki ne a mintin su domin annabawa ne suka biyo suka zo suka ko mun manza sun tunatar da su kuna ganin karatu fa hadha al-ahd shehu yake to kaga wannan alƙawari wa in kana kakkana sahu kathirun min al-bashar ko da yake da yawa daga cikin ƴaƴan adam sun manta wannan alƙawari da suka ɗauka a gaban zaki fa huwa hujjatun ala jami'il bashar amma wannan alƙawarin na nan hujja a bisa dukkan ƴaƴan adam amma lamma akbara bihi rusul da manzane suka zo suka daɗa ba da labarin wannan alkawari wa mutaqadu kuma manzane amintattu ne an Allah tabaraka wa ta'ala kuma suna ba da labari ne daga Allah don haka wa hadha al wannan alkawari da muka dauka a gaban zafi huwa allazi yaqulu fihi rasul shine wannan wanda wanda Allah yake cewa kullu mawludi kowane da da aka haifa yunadu ala fitra akan halitte shi ne ko akan haife shi a bisa ɗabi'a ta musulunci musulmi ne me yake faruwa fa abawu fa abawahu wa amu dalibi iyayensa ne suka mai da shi ba yahude su yahudawa ne aure na tsirani ne ko su mai da shi ba nan tsare shi iyayen na tsara ne aure majusani ne ko su mai da shi ba majusi in iyayen majusawa ne kamar su sirrin bahimatu kamar yadda dai akuya take haihuwa albayyimar da in ka tashi haihuwa akuya za ta haifa hasa da dole fi hamin jada'a za ku same ta da wani na kasan gabobi akuya cikakkiya za ta haifa to haka abu ne wa hada al'adu wannan alƙawari ne shehu wa ka aqabla wujudi adam alƙawarin farkon ba ne na kunyan adam ba aka ɗauki wannan alƙawarin tun ba a gina kunyan adam ba muna alamul arwa lokacin da mu da adam din duk ba mu da dukuna muna alƙuruni ne rawuka ne kawai to wannan alƙawarin tun a lokacin aka kulla aka ɗauki alƙawari da Allah wa banu adam alladina zukiru fil ayati ‘ya'yan adam ɗin nan wanda ake tunatar da su a cikin wannan aya da muke karantawa gairin maudubi lokacin da aka lokacin da aka ɗauki alƙawari a gaban Allah ne to ai da Yahudawan da mutanen da ake magana da su a zamanin annabi suna nan ai ba su zo ba waɗannan da ake magana da su ba sa nan su wa zuhurum bayan su da ake faɗi din nan allati zukirat ghayru mawjuda wanda min zuhurihim da aka faɗa to zuhuruhum din da ake faɗi to a can lokacin da aka ɗauki alƙawarin wannan bayan babu shi allazi yunfiqu fi haqqil makhluq shi dan adam shi abin da yake iyawa yana iya abin da ya samu ne amma abin da bai samu ba ba ya iya komai akai ko yana iyawa Allah ne yake yin abu akan abin da tun bai zo ba amma dan adam baya iya yi wani abu kan wani abu sai abin da yake yi huwa an yastafide shay'an mawjudan dan adam zai fitar da wani abu cikin wani abu to sai abin da za a fitar a cikin zan yana nan kuma shi ma abin da yake cikin yana nan ko ba haka bane na ne sai ya mawjudi dole ya fitta shi daga wani abu zamanne wa yuqadimu mawjudan kuma shi dan adam baya iya magana sai da abin da yake zamanne amma wanda yake magana da wanda bai zo ba to sai Allah kuna gane karatu wal haqqu tabaraka wa ta'ala shi Allah tabaraka wa ta'ala akhrajat zurriyat ya fito da wannan zurriya na banu Adam wa hum adumun sun fa babu su daga babu su ne aka kawo su akwai min zuhuril bani da kuma wato tsakon yayan Adam aka fito da waɗansu kuma halitta din wa zuhur ma'dumatun lokacin da ake wannan fitarwar ko bayan ma babu shi amma an ce an fito ko ba haka bane babu bayan lokacin wal banuna ma'lumun ya'yan ma su ma waɗanda ake fito da su su ma babu nan wa adam ma'lum shi kansa adam shi ma baya nan a gangan shi amma alamul arwa yana nan fa akbarahu wa kallamahu amma a wannan halin Allah ya magana da su ya ba su labari kuma ya musu magana kuma wa ajabu bayan ba su zo ba amma sun amsa masa ina suke shi ya san inda suke amma sun amsa masa duk mun amsa a lokacin amma muna nan ba ma nan wa fi zalika alwa a wannan lokacin jiyu al arwahu kama qala rasul rawuka kamar yadda manzon Allah ya faɗa a wani hadisi junun waɗansu runduna ne tararru mujannadatun waɗanda aka tara su waje guda fama da araba min ha ki ita dafa duk waɗanda suka san juna tun a alamun zarri don aka zo juna sai su haɗu zai yi mu'amala tare tun da tun daga can dama akwai ta'aru akwai sanayya tun a wancan lokacin wa ma tanakara minha yasala abinda suka yi tanakuri suka buzukan juna ba sun bai wa juna baya don aka zo duniya ma ba za su haɗu ba dan tun a alamin zanne Allah bai haɗa su ba sai shehu ya ce an arwahu jawo ala salatati sulhuhin rawukan da suka amsa kiran Allah nan sahu uku suke ku saurara da kyau ku ji yan uwa sahu uku ne kashi uku ne ثلاثة صفوف الصف الأول صف فرق صدقوا كتاب الحق su sun ji magana Allah ba su da jiki balle a ce ga kunne balle a ce ga ido amma suna ruhi ne kawai amma su ne sahun da suke gaban Allah sun ji magana Allah wa shahadu jamalahu sun ga jamala sun ga zakin Allah wa ajabu da muhabbat waliya sai suka amsa kiran da soyayya da kuma ganin irin wato ba na ido ba suka amsa da ne da yadda alastu bi rabbikum ne suka ce suka ce bala kai ne ubangiji wannan sune sahun farko kun ji wannan wasafun sani sahu na biyu waɗanda suke gaban Allah sani ko sun ji maganar Allah وشاهدوا الجلالة سلك جلالة الله أما بينهم صف مع الحق أما تكاين سأتوه تصور شيء لله سوائنا تكاين سلع الله سوى أن ننسون بيوني تبارك وتعالى رجال hijabi ne kam amma wala kinna hu hijabu raki amma hijabi ne fili wanda ba zai hana ku zatin Allah ba ban san ko da tsaba su ma sun ji magana Allah bil imani suke imani sun yarda wa ta hadda jalal sun ga jalalar Allah fa qalu bala kuma suka ce eh Allah kai ne ubangiji sun amsa to sabo na biyu da sabo na ai na ɗaya da na biyu duk da Allah yake ba ni bane ubangiji ku suka ce kai ne ya Allah na farko yace kai ne na biyu sabo na biyu yace kai ne ya Allah wa sabo zalim to akwai sabo na uku mata a shay'an su ka duhu kawai suka gani su da komai ba bainahu wa bainal qitabi hujubun tsakanin su da maganar Allah akwai hijabobi wanda ma ba zai bari su ji ba ba zai bari su gani ba fa sami ku jawabar safaini su kan jawabin sahu na ɗaya da na biyu suka ji amma ba su ji na Allah ba abinda suka ji kawai sun ji ana bala bala bala bala su suna ji su ma suka amsa o suna ji su kan su ga Allah ba ba za su ga Allah to wanda kaje da abin ne kasance faƙalu bala ta'ila su ma sun amsa ne amma sun kwaikwayi waɗansu ne amma ba kai tsaye ne tsakanin su da Allah ba sabu nawa sabu uku ke sabun farko yana kusa da Allah shi ya ji magana Allah ya ga zaɓin sabu na biyu ya ji magana Allah ya ga zaɓin amma akwai hijabi sabu na farko tsakanin kowanne Allah ya ce a nan su gara zai iya amsa don ya ji komai sai ce bala kai ne na farko haka na biyu haka amma na uku akwai hijabai bai ga komai ba sai uku amma ya ji wata murya ana wo wo shi da barabar shi ne suka ji ibadun su wo wo wo saboda wannan su farkon suka yi an gane na asabul awwal to wannan sahu na farkon nan wanda suke tsaye a gaban zafi abinda suka fara yi karami da suka zo Allah ya fara fito da su zuwa duniya to su kan manya ne su kan duk wata ni'ima tana tare da su su kan sun da su ne kusa sun ji sun gani ba wani abu tsakanin to ne suka zama da suka zo fitowa a haida sai suka zama rusulan wa'adiya manzanni ne kuma annabawa ne a cikin waje kuma kutubai ne kutubobi wannan sau farko ke nan su ne suka zama manzari suka zama annaba suka zama kutubai wasan sani sani sau na biyu su kuma da suka tashi fitowa ai darajar su bata kai ta wancan ba dama matsayin su bai kai na wasu waɗancan ba haka ne to ta yaya suka fito karajin muminina su kuma suka fito alhamdulillah dai an samu suka fito suna mu'mini wa ulama mu'minan ma waɗansu su malamai sau na nawa kenan na biyu mu'minai ko malamai wa sabba salih amma sau na uku wanda ba su ji komai ba daga Allah ba su ga wani abu daga Allah ba iyaka duhu kawai suka gani ba abin da suka gani sautin ma da suka ji muryar suna kwaikwayon muryar waɗannan tsaho na ɗaya da na biyu ne musu ji na asali ba to me ya faru raga uku fara suka dawo su su san Allah ba su ne suka zama kafirai irda su sun yi rida kano bala jami'an duk gaba ɗaya sun ce bala sun amsa to da aka yi wannan na farko sun ce bala na biyu sun ce bara na uku ma sun ji muryar na ɗaya da na biyu su ma sun ce bara su kaga duk gaba ɗaya sun amsa to ya aka yi to sai aka sake cuɗanya duk hadisun gaba ɗaya khalaqahumul haqq Allah tabaraka wa ta'ala ya cuɗan su ya su ya ya mutsa ya gauraya su wani yana can ne ma sai ka ganci can wani yana kusa da kabarin ne sai a jefa can cikin wani aje wata kila bari ka ji da yawa bayan da aka yamu sa su ja'alahu shay'an wahida duk suka mai da su suka zama abu daya fa sara kullu wahidin yabtadi ma qadara ma qadara lahu sai aka fara hade juna i wannan ya haɗe wannan wannan ya haɗe wannan kowanne sai ya haɗe abin da aka kaddara masa zai iya haɗewa amma lokacin da ake zaba ka dukkan muna zure ne a gaban Allah fa kullu man yabtala awaidan duk wanda a kokarin sa da ya samu ɗaya kawai ya haɗe to ya lidu walada to da ɗaya zai haifa tun da ai dama duk asali ɗaya ya haɗe kuna ji wa man yabtala akthar ya lidu akthar wanda ya haɗe da yawa kuma to zai haifi da yawa wa man lam yabtali shay'an fala yuzadu lahu wanda bai haɗe komai ba kafin ya haɗe an haɗe shi ne zo ba zai haihu ba kun ji bayan Allah wa wa tafsul aswad za ka tadda wani kuma dama ya an ce da suka zo fita akwai farare akwai bakaki to za ka tadda wani baki ne ibtala ajyan abyad amma a cikin hadiyarsa ya haɗe wani abu bane to wannan tun da bakin nan kafiri ne amma ya nuna musulman tun da ya haɗe bari sai haji musulmi ba haka ake sai ba wal aksu to haka ma wani za ka tarar fari ne kuma garin haɗiya ɗaya ya haɗe baki to sai ka ganye zo haihuwa ya haifi baki kam bakin ba ba wai na bada ba a'a baki ne na imani na na abun nan na duhu na kafirci to wannan farin da ya haɗe bakin in ya zo haihuwa sai ka ga a uzubillah ya sami jarraba ya haifi ya haifi kafiri ba a yi ana yi farar da homer lahu gabara ga wata ala kamar kalu to da aka haɗe su duk Allah ya mai da su dama ai an ce tabawa aka yi suka fito aka sake tabawa suka fito ka san da aka gama haɗe-haɗiyen gaba ɗaya wanda ya hajiyan kashewa ne shi ne adam sun bayan sun gama hajiyan su duk shi kuma sai haɗe kayan sa dama ai a jikin sa abin ya mutu shi ne shehu yake farar da hukun tawo Allah ya sake mai da su kamar kanu kamar yadda da suke a cikin safar adam fala da za ta duniya don haka duniya ba za ta gushe ba sa'imatan mustamirratan tana sai tana ci gaba hatta ya furda asur walad min auladil awdi من أولئك الأولاد الذين خرجوا من سلسلة بني آدم من أصلاب وهذا الرؤيا ذات الشجرة أنا شيء wannan ya kusa daga wannan wannan ya kusa daga wannan har ya zamo ɗan ƙarshe wanda zai fito min kula ikal aula da waɗannan daga waɗannan ƴaƴaye da suke fitowa din Allah zai na kada domin sassa na bani adam wanda suka fito daga sassan bani adam to haka za a yi ta fitowa har ɗan adam na ƙarshe wanda zai fito daga ƙarshe kwata-kwata aba'o min aslabi aba'i daga tsoron iyayensu karnan fa karnan za su fito tsara bayan tsara lokaci bayan lokaci haka za a yi ta fitowa ana zaruwa hatta yuna da har a haifi mutum na ƙarshe wanda an gama aiki kenan idan aka haifi mutum na ƙarshe kuma fa to me ya rage ba sai tafiya ba wa rasulu sallallahu alaihi wasallam kama kara manzon Allah kamar yadda ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kama kala Hudayba kamar yadda wani sahabi Hudayba ibn Yamani yace kama kala Hudayba akbar sahabata bi kulli shay yace manzon Allah wata rana da ya sallah azra'i ya dinga wa'azi ya dinga bayani ya gaya wa sahabbai duk wani abin da zai faru a duniya tun daga farkon da har ƙarshen ta ya dinga ba da labari hatta lura bi kulli shay'in hatta bi akhir mawludin yuladu har ƙarshen ɗan da za a haifa wanda daga shi an gama haihuwa wata rana manzon Allah ya fara ba da labari haka ya ba da labarin komai da komai har wannan ɗanin ƙarshe ne فتقوم الساعة daga nan ba sai matashin kiyama an gama aiki an gama haihuwa an ga shi ke nan sai mutuwa fali haza yau ya ce to saboda haka alimna annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana ya arifu kiyama sa'a tun da ya faɗi komai to ai har bayanin tashin kiyamun ma annabi Allah ya sanar da shi amma walakin na sirrun mafhumun inda hu amma wani abu ne goye bai sai ga kowa wanda da Allah bai ce ya faɗa ba kunna inna zurriyat adam mun ce zurriyar adam din nan lokacin da Allah ya yi magana da su suna matakin babu ne ba dan ba a dace su ba suna arwa ne rawuka wa zuhuru abaihim adam sukan iyayensu da aka faɗa din nan lokacin da Allah ya magana da su sukan ma ba babu shi amma Allah ya san mazaunin abin tun kafin ya zo wa aba'uhum adam iyayensu ma waɗanda suka haife su su ma adam su ma babu su fa azharahum al amma sai Allah Allah mai gaskiya ya bayyana arwa ya bayyana su a matsayin ne arwa'a a rawuka ne kawai amma ba zangan jiki haka suka bayyana wa khatabahu kuma Allah ya yi magana da su duk gaba daya da Adam din da duk ƴaƴansa suna alamar awa Allah ya magana da su babu jiki wa ajabu gaba ɗaya su kuma suka amsa masa ba su zo ba amma suna alamar awa Allah ya magana da su kuma sun amsa fa min sudi waƙa'a ma waƙa'a na da nudu abin da ya faru din nan na magana tsakanin Allah da bayansa sun ba su zo ba to jinjudi da baiwa ne baiwa ne kawai na Allah abin da ya faru ya faru la bil wujud ba da samuwa ba don lokacin ba a samu ba fale haza saboda haka la takunu nihayatu illa tijlal ba za a yi maganan ƙarshe ba sai da an maganan farko to maganan farkon ne to yanzu ana magana tun da yanzu ana maganan ƙarshe to sai da aka taɓo maganan farko farkon yadda aka yi aka yi idan ahabba Allahu abdahu idan Allah yana son bawan sa raddahu ila bilayati sai koma da shi zuwa ga asalin sa asalin sa dama shi na Allah ne to Allah yana son sa sai ya mai da shi wancan kan alƙawarin ya fito yana bawan Allah a mai cikakken imani mai ibada wa Allah. Fakana da sam'a ya zamo yana jin duk abin da Allah ya faɗa. Wa basara ya zamo yana da ido yana ganin duk abin da Allah yake so a gani kuma ya gani kuma ya yarda. Wa lisana yana faɗin duk abin da Allah yake so a faɗa. Fayyada ya zamo kuma yana da hannu duk abin da Allah yake so a aikata da hannu. Fali haza su irin jire an tambayi shugaban sufaye imamu junai cewa anin nihayar me ya ma'anar nihaya me ya ƙarshen lamari fa kala an nihayar da bidaya ai ƙarshe yana cikin farko ne sai an saya farko ake samun ƙarshe ƙarshen halitta gaba daya ai babu ne to ƙarshen kuma suna nan to domin aka sami farko babu daga babu ne aka zo akwai to za a iya komawa babu an yi fana'i ke don Allah yana son ka sosai ka yi fana'i sai ma ka rasa kanka ka rasa komai ka koma bidaya ba kama ka nufin bidaya su bidu kamar yadda farko ake samun ta bidu da baiwa bayarwa kawai na bidu ba da samuwa ba fa kazalika nihayatu bidu la bidu su'ila sahalu tasiri an tambayi wani daga cikin waliyai wani sufi sahalu tasiri an hazal a game da wannan alƙawari da aka faɗa wanda aka ɗauka a gaban Allah hal ya tazakkaru to yanzu kai alaga wata malam kana tuna da wannan alƙawari aka tambaye yana iya tuna wannan alƙawari kana yace yi kana tilabu fi udni al'ana sautin ma yana kunne na yanzu kana tasiri kana fa'alu innahu ya'lamu kalani zatahu wadanda ma suka zama almajiran sa ya san su tun a lokacin min zalika da wasu daga wannan lokacin wa yuratihi fi asnabi abai yana ba su tarbiya suna baba iyayen ila yau min haza har yanzu a halin da muke lamma qassa alaina kissatan Musa da Allah ya kissanta mana kissar Annabi Musa masutatan a shimfiɗe da bani qassa alaina kissata hadal ayat to daga nan ne ya kawo mana kissan wannan alƙawari da muka ɗauka a gaban Allah cewa wa in akaza rabbuka min bani adama min zuhuri da zurriyati wa akadaw ala anfusihim alam tudrabbikum qalu bala to wannan kalma da kan adam suka amsa suka ce bala kai ne ubangijin lamma qalu bala bi sirri hada saboda wannan sirri na bala din nan kullu kitabi duk wani littafi da ka gani anzalahu Allahu ila ila alquran duk wani littafin da Allah ya saukar da shi har zuwa kan alqur'ani allazi huwa nihayatu alqur'ani wanda shine karshen dukkan littattafan da suka zo daga Allah to babu wanda ba a fara shi da bismillahir rahmanir rahim saboda sirrin ba dinnan na bala duk da bismillahir rahmanir rahim aka fara bi harfin ba da wannan harafi na ba ake fara rubutu yuzakiruna bi jawabina bil azab wannan saboda ba din nan ya tunatar da mu bala sai ya ga tunatar da mu amsar da muke wa Allah a tun farko ki don mu manta kuntuna qala bala dukkan mu da Allah ya tambaye mu alastu bi rabbikum sun mu amsa mu ce eh kai ne ubangijin wa rasulu sallallahu alaihi wa sallam bi hukmi kaunihi imaman lil anbiya' to manzon Allah a kasancewar shi ne shugaban annabawa a wannan ranar wal mursalin shi ne shugaban manzari lamma ta dallal haq yayin da ubangiji ya yi tajalli ya bayyana ya magana fa qala alastu bi rabbikum shin ba ni bane ubangijin ku ba ba wanda ya rage duk gaba daya zarikatul arwa rawukan duk sun dulmuye ne an ne su arasa ba wanda zai iya magana kullum sai tauri sun koma cikin takaitaka na Allah an da ne su a rasa to me ya faru fasaru adama suka zama babu an da ne su a rasa ba ne su yi magana adam mahaban adama mahaban babu tsantsan babu to amma me ya faru faran da su mu aljawaba tun da babu su ba su iya yin amai da zance ba a lokacin amma wa iya mai da zance فقال صلى الله عليه وسلم بلا annabi shi kadai shi ya fara amsa duk sun tube sun mutu shi ne farfako ya fara ce bala halatta da rabbiku ba wanda ya magana amma ne ne su arasa an gane ku sai manzo Allah ne yake bala faqala rasulul wal anbiya bala to sai annabi da sauran annabawa suka ce bala kai ne ubangiji fa kulluhum qalu bala duk gaba ɗaya suka amsa da cewa ke kai ne ubangijin huwa awwalu man ajaba manzon Allah shine wanda ya fara amsa tambayar da Allah yi ba ni bane ubangijin ku annabi yace kai ne sai annabawa suka amsa sannan aka tashi ana da amsawa bi hadha jawab to da wannan jawabi ne ke yinna muke ba da shaida mun kafa shaida akan wannan an taqulu saboda gudun kada ku ce yawan kiyamati a ranar tashin kiyama inna kunna an haza galibi cewa mu ba mu san wannan alkawari da aka yi ba a'a annabawa sun zo sun jira da shi yasa aka duro alhikima su ce haza ne sa yawan kiyamati hikimar da ta sa aka kunna wannan alkawari to hikimar a ranar tashin kiyama shari'ani abubuwa biyu ne Allah ya kula kuffaru yawan kiyamati saboda kadda kabare a ranar tashin kiyama su kama Allah da hujja su ce innahu ma kanu arji na tauri su ba su san tauri ba ba ai magana da su ba a'a hanyi fa kulluhum aqarru bi hadha tawhid duk kowa ya tabbatar da tauhidin nan a ranar farko sai zalika ninta wa idan da'aw annahu nasu ko da sun yi da'awar cewa sun manta fa rusulu akbaru ai manzanni sun zo sun yi wa'azi sun ranar da su wa hum tuqatu manzanni kuma an yi tasuri fa kama da hujjatu alai kaga hujja ta tabbata kan waɗanda suke kariya to yau sai ai hakuri yau bayani ne ba Allah ta mu muna dama mun ce amfanin karanta wannan mu karanta gaba daya ba za mu rika tsallake wasu abubuwa ba ko da akwai dogon bayanai za a yi hakuri mu karanta da ya kwarai da gaske don zai amfani mu gaba ɗaya dukkan wanda yake da littafi zai amfana kwarai da gaske balle akwai asararu akwai bayanai wanda ba za ka yi su ba sai a bakin malamai irin wannan dan su abubuwa ne na dogayen tarihi da abubuwa da kuma tsufanci da ma'arifa da sauransu Allah ubangiji ya samu dace akwai tambaya kuma a lokaci saboda yawa akwai suke da zuwa insha Allah to Allah ubangiji ya gafarta mana duk waɗanda suka zo nan kowa da buƙatar sa Allah ya biya masa idan ɗan kasuwa ne Allah ya buɗa musu a kasuwancin in ma'aikatan gwamnati Allah ya musu albarka a aikin su Allah ya ɗaukaka su in ɗalibai ne Allah ya musu fadaki a ilimin su Allah ya ba su cin jarabawa mai kyau Allah ya sa ƙarshen karatun su su fito da garizan wanda kowa zai yawa in masu sana'o'i ne to Allah ya san sana'o'in su Allah ya sa albarka mai yawa a sana'o'in su idan makiyaya ne Allah ya sa albarka a kiwon su in manoma ne Allah ya sa albarka a noman su kowanne mai kowace irin hanya Allah ya san hanyar sa da yake neman abinci muna roƙon Allah ya sanya albarka a hanyoyin su mata yadda suke gida don maza dai Allah za su zauna lafiya mazajen da suke tare da matan su Allah ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin ƴaƴayen da aka haifa Allah ya sanya albarka a kan su matsalolin da ke damu a wannan kasa Allah ka san abubuwa ka san dalilan da Allah ka magance su Allah duk waɗanda suke zuwa ƙasar nan da dare Allah kai mana magani Allah kai ka Allah ya to wannan da aka zaba Allah ka sanya adalci a zuciyoyi Allah ka sanya gaskiya da tausayi a zuciyoyi albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا يزال قدر المسلم على آله حق القدير والكائن وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله